الحمد لله رب العالمين جعل في آياته الكونية والمسطورة عبرة للمعتبرين ثم الصلاة والسلام على قاعد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن سلك طريقهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فهي دليل أهل اليقين في الدارين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وقال عز من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال عز من قائل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أيها الأحبة في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة رواه البخاري لكن السؤال عباد الله كيف نستفيد من شهر رمضان إذا دخل وكيف نفوز بفضائله العالية أيها الأحبة في الله إن من الأمور التي تعين على تحقيق الاستفادة من رمضان ما يأتي أولا استصحاب الإخلاص والاحتساب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد قبول أفضل الأعمال في رمضان بقوله من صام رمضانا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالإيمان والاحتساب المذكوران في الأحاديث الثلاثة يعني الإخلاص لله تعالى القائل في محكم تنزيله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ثانيا تعلم أحكام الصيام وآدابه فمن صور الاستفادة من شهر رمضان أن يهتم المسلم بمدارسة آداب وفقه الصيام في بداية رمضان أو قبل بدايته إن أمكن تفاديا من الوقوع في قوله صلى الله عليه وسلم رب صائم من رب صائم حظه من حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر رواه أحمد فواجب على المسلمين إذن أن يتعلموا ما يخفى عليهم وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم فيما يتعلق بالصوم وغيره لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثالثا عباد الله لزوم المسجد قال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم فالمكث في المسجد له فوائد كثيرة وخاصة في شهر رمضان من ذلك حفظ الصيام فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في رم... إذا... إذا صاموا جلسوا في المساجد يقولون نحفظ صيامنا كما كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا صلى العصر لم يتكلم أحدا حتى تغرب الشمس ومن ذلك أيها الأحبة في الله حصول أجر الصلاة قال صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه متفق عليه رابعا عباد الله الارتباط بالقرآن قال ابن القيم رحمه الله تعالى رمضان هو شهر تركي هو شهر تزكية النفوس بقراءة القرآن والذكر وقيام الليل فهذه ثلاثة يسن التركيز عليها وتفعيلها بشكل أكبر وأن ينفق وأن ينفق أكثر وقته فيها قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقد كان السلف الصالح رحمه الله ما كانوا يشتغلون في رمضان بشيء غير القرآن فمنهم من يختم في كل في كل يوم في كل يوم ختمة كعثمان رضي الله تعالى عنه مع انشغاله بالخلافة ومنهم من كان يختم في كل ثلاث كقتادة رضي الله عنه فأنت يا عبد الله كيف سيكون حالك مع كتاب الله في رمضان خامسا عباد الله عدم الاكثار من الطعام في وقت الانفط... في وقت ال... في وقت الافطار وذلك للتقوي على الذكر وصلاة التراويح قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه رواه أحمد ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله أيجد الرجل الرق والخشوع مع الشبع قال هذا لا يكون أبدا لذلك فمن أراد أن يخشع في عبادته وأن يستفيد من هذا الشهر فليتقلل من الطعام والشراب ولله در القائل اقلل طعامك كي تحظى به سهرا إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكملا أيها الأحبة في الله احذروا لصوص شهر رمضان المبارك اللص الأول التلفزيون لص خطير يفسد صيام الناس وينقص الأجر بسبب المسلسلات والبرامج التافهة اللص الثاني الأسواق لص متخصص في إهدار المال والوقت بلا حساب خصوصا التسوق بلا هدف إلا مضيعة الوقت اللص الثالث عباد الله السهر سارق أغلى الأوقات حيث حيث يحرمك من التهجد والاستغفار في الثلث الأخير اللص الرابع المطبخ وخاصة النساء التي تقضي وقتا طويلا لتحضير أطباق كثيرة وقد تكون فائضة وقد يلقى الكثير منها في القمامة اللص الخامس الهاتف حيث أن طول, المك... أن طول المكاملات أو مكالمات وما يترتب عليها من ذنوب آه غيبة نميمة قيل وقال وإفشاء الأسرار تفسد الصيام وتشغل عن اغتنام الأوقات في العبادات اللص السادس البخل يحرمك الأجر والثواب الصدقة والثواب الصدقة التي تقي من النار أو التي تقي من النار وخاصة صدقة شهر رمضان اللص السابع أيها الأحبة في الله المجالس الخالية من ذكر الله تعالى والتي تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة اللص الثامن والأخير وهو الأكبر وسائل التواصل الاجتماعي إن لم تشتغل فيما يرضي الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الأحبة في الله إن مما يعين على الإنسان من شهر على على الاستفادة من شهر رمضان أن يدعو المسلم ربه بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول من قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيدعو أن يوفقه الله للعمل الصالح وأن يتقبل الله منه ولن نستفيد من شهر رمضان إلا بالصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي بتركها وإن كانت النفس تهواها فلقد قال سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فاللهم بلغنا رمضان ووفقنا للعمل الصالح فيه واجعلنا من عتقائه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد ‘yan uwa masu girma ga kaɗan daga cikin fassara abin da ya gabata na hutuba da muka gabatar a cikin yaren larabci bayan muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki sannan muka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi tafarkinsu har zuwa ranar tashin alkiyama a ina yi wa kaina wasu yiti da ku ‘yan uwa da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki domin lalle tsoron Allah dalili ne wanda yake na mutane waɗanda suke da yaƙini a ranar tashin alkiyama wanda za su samu aljanna a ranar tashin alkiyama Allah sanya mu daga cikinsu Allah maɗaukin sarki yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah maɗaukin sarki in kun ji tsoron Allah to Allah maɗaukin sarki zai sanya muku furqanan rarrabewa tsakankanin gaskiya da ƙarya rarrabewa tsakankanin sunna da bid'a rarrabewa tsakankanin musulunci da kafirci rarrabewa tsakankanin imani da shirka sannan kuma Allah maɗaukin sarki zai kankare muku zunubanku duka idan kun yi mi idan mun shi tsoron Allah ga baki ɗaya sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk wanda ya ji tsoronsa to Allah zai sanya mishi mahuta a cikin rayuwar shi sannan kuma zai arzuta shi ta inda baya tsammani haka kuma Allah maɗaukin sarki yake cewa ita wannan aljannar tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya mun tanade ta ne muna gadar da ita ga wanda suka zamanto suna jin tsoron Allah a duniya shi yasa ƴan uwa mu kasance masu jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ya ku ƴan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza kana awwalu lailatin min ramadan idan dare na farko ya kama na ramadan wato yau misali muna 29 ga watan sha'ban idan aka ce an ga wata bayan sallan magriba kenan ana ganin wata to a cikin wannan daren Allah madaukakin manzo Allah sallallahu yake cewa suffidati shayatin wa maradatul jin za a kulle shedanu da manya-manyan aljanu waɗanda suke kangararru za a kulle su sannan kuma wa hullikat abwabun nari za a kulle kofofin wuta gaba ɗaya ba za a buɗe kofa ko guda ba sannan kuma wa futtihat abwabun abwabul janna za a buɗe kofofin aljanna gabaki ɗayan su guda takwas ba za a liƙe kofa ko guda ta aljanna ba duka a wannan daren har kuma he in ramadan ya ƙare sannan kuma a cikin wannan daren manzo Allah sasan yake cewa wa yunadi munadin wani mai kira mai shela zai yi shela daga cikin mala'iku zai tashi ya yi shela ya ce ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alsharri aqsir zai ce ya kai mai nihin ka aikata aikin alkhairi aqbil ka zo ka aikata shi a yanzu ne cikin wannan wata ake aikata aikin alkhairi wa ya baghi sharri aqsir ya kai mai nufin aikata ayyukan banza ayyuka waɗanda suke na sabo to aqsir ka takaita domin wannan wata ba wata ne wanda ya dace ka ringa aikata ayyuka na sabo ba wannan tun a daren harko da ramadan ya shigo wani daga cikin mala'iku mai shela zai tashi ya shela kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zalika kullu lailatin hakan zai kasance ne kowane dare idan aka waɗi a dare na farko na ramadan na biyu haka sa waɗi na uku haka har ramadan ya ƙare mala'ika zai yi ta shela me yasa saboda wata mai falala ya shigo to sai dai idan wannan wata mai falala ya shigo ya ku ƴan uwa menene tambayar a ciki tambayar shine yaya za mu zamanto mun amfani da wannan wata ya za mu zamanto mun amfani da shi idan ya shigo mun yi abin da ya dace a cikin wannan wata wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa mu sani to ya ku ƴan uwa mu sani cewa iya daga cikin al'amurra waɗanda suke taimakon mutum game da ya zamanto ya inganta ramadanin shi mai alkhairi ya yi ramadan watan azumi ya zamanto ya samu dacewa a cikin shi shine abubuwan da za su zo abu na farko shine mutum ya zamanto yana a neman kwaɗayin lada kuma yana mai imani ga Allah maɗaukin sarki game da ayyukan da yake yi me yasa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙayyade ya taƙaita karɓa ayyuka na bayi a cikin watan Ramadan cikin hadisai guda uku da manzo Allah sallallahu alaihi ya ambata hadisi na farko manzo Allah ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaba wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi hadisi ne Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi manzo Allah ya ce duk wanda ya azumci watan Ramadan ya azumce shi tun farko har karshe imanan yana mai imani da Allah abu na harko wahtisaban kuma yana mai neman kwaɗayin lada a wajen Allah yana so Allah ya bashi lada to ghufira lahu ma taqaddama min zambi dukkan abin da ya gabata min zambihi dukkan abin da ya gabata na zunubin shi Allah ya gafarta mishi amma ana nufin zunubai waɗanda suke ƙanana kenan idan mutum ya nisanci manyan laifuffuka wannan hadisi na harko hadisi na biyu manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwa tsayuwa ta nafila a cikin watan Ramadan imanan yana mai imani da Allah wa ihtisaban kuma yana mai neman lada a wajen Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi shi ma Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi zunuban shi haka hadisi na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man qama lailatul qadri duk wanda ya tsayu a daren lailatul qadri yayi ibada ya raya daren lailatul qadri imanin wahtisaba shi ma yana mai imani yana mai kwaɗayin lada a wajen Allah to gufira lahu ma taqaddama min zambi min zambihi Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi zunuban shi gaba daya kaga wa'annan hadisan duka hadisai ne da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da su wa'annan hadisan a cikin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ya karantar da mu iya abin da Allah madaukakin sarki yake so mu aikata a cikin watan Ramadan shine abu na farko azumi abu na biyu shine tsayuwa idan aka ce qiyam ana nihin tsayuwa shi yasa aka kira ta da qiyamul layli zaka ga wasu in an taho masallaci da sunan za a yi qiyamul layli sai su ce ana jimawa dama qiyamul layli aka ce ba a ce mata salatul layli ba wannan hikayatun yana nuna ne zuwa ga yanda ake so ta yi tsayi qiyamul layli tsayuwar dare aka ce ba a ce sallar dare ba to shi yasa amma sai kaga mutane ana cewa a wayannan limaman ai yanzu akwai wayanda me yake da suna aron mashi ya lalata mutane tension diabet wacece wacece ba za a tsaya a yi sallar kirki ba wai ana zargin liman dama Allah bai ce dole ka zo kai sallar ba ka bar wa'inda za su iya yi su yi kai da baka iya yi ka zauna a gidanka kai wadda za ka iya yi ba dole bane ba dama nafila ce ba wajibi bane ba amma kakka zo in an yi tsayuwa wadda ta dace a cikin sallah ka ringa cece ku ce kana ganin laifin limamai wannan ba daidai mane ba to ya ku yan uwa a cikin wannan hadisai guda uku imani da aka ambata man sama ramadana imanan man qama ramadana imanan wa man qama lailatul qadri imanan wannan imanin da aka ambata a cikin wannan hadisai guda uku abin da yake nihi shine al-ikhlasu lillahi shine mutun yayi dan Allah kada kai azumi dan a unguwa a ce kana azumi kada wai dan kai a ce an gidanku su ce kana azumi ko abokanka su ce kana azumi ko kawayenki su ce kina yin azumi a'a za ka yi azumi ne dan Allah za ka zo masallaci qiyamul laili ko tarawihi ko tahajjudi za ka zo ne dan Allah ba dan a unguwa a ce wani tunda aka fara Ramadan sahun gaba ake yin qiyamul laili da shi a'a in kai haka ka faɗi ka zo ka yi dan Allah shine al-ikhlasu lillahi ta'ala saboda me yasa kamar yanda Allah yake faɗi a cikin suratul bayyina wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din ba umarce su ba wa'annan mutane kadai sai dan su yi mi dan su bauta ma Allah mukhlisan lahu din suna mai tsarkake zuciyarsu zuwa ga Allah suna mai tsarkake ayyukansu ga Allah kadai suke ma wannan aikin to kaga wannan imani da aka ambata a ciki imanan imanan imanan ana nufin shine kai dan Allah madaukakin sarki ba dan mutane su gani ba wannan shine abu na farko abu na biyu kuma shine kana so Allah ya baka lada to wannan abubuwan in ka yi haka to za ka ga azuminka insha Allah ta'ala za ka fa'idantu da shi za ka yi abin da ya kamata a cikin azumi abu na biyu ‘yan uwa musulmi shine ta'allumu ahkamu siyami wa adabi shine mutum ya ringa koyan hukumce-hukumcen azumi da kuma ladubban azumi a nan ne mutane da yawa suke haɗuwa ta yaya saboda za ka ga mutum ya zo yana yin azumi bai ma san menene yake warware wannan azumin ba zai zo yana yin azumi bai ma san wasu hukumce-hukumce na wannan azumin ba a'a shi dai kawai ya san azumi in an tashi alfijir ya keto ka a ci komi shi kenan a wuni ba a ci ba a sha in rana ta haɗi kuma a sha ruwa shi kawai abin da ya ɗauka azumi kenan ya ga mutane suna haka nan a'a ka ringa zuwa kana tambaya yaya hukuncin azumi yake yaya ne ne za a yi a azumi shi yasa iya daga cikin abin da mutane za su amfana da shi domin su yi ramadana mai kyau shine mutum musulmi ya zamanto ya himmantu game da tambaya da karatun ladubban azumi da hukumce-hukumcen azumi tun ma kahin ramadana ya zo abin da ya kamata kenan ko kuma idan ramadana kin ya zo harko-harkon shi mutum sai ya yi kokari ya nemi wannan in amkana in yayi me yasa zai yi haka saboda mi tafadiyan min alwuqi fi qawli sallallahu saboda kada ya kauce ma fadawa cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya hudi kadiba kaga wani hadisi mai tada hankali yan uwa shine mi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ruba sa'imin da yawa daga cikin masu azumi hazzuhu min siyamihi alju'u wal atash kadai abin da yake samu a cikin azumin shi shine kawai wahalar yunwa da ishruwa wane ne ya faɗi wannan magana a sadiqul masluk wanda yake mai gaskiya abin gaskatarwa halittar da tafi kowace halitta da rasha a duniya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace du da yawa daga cikin masu azumi ba su da ladan komi a wajen Allah kadai abin da suke samu shine wahalar yin wannan da wahalar ishirwa me yasa saboda ba su yi abin da ya kamata a ciki ba haka manzo Allah ya ci gaba da cewa wa rubba qa'imin da yawa daga cikin masu zuwa ƙiyamun leli an zo an ɓata dare an yi awa biyu awa uku awa hudu ana sallah cikin dare ashe ba san me yake faruwa ba manzo Allah ya ce hazzuhu min qiyamihi kadai ladan da yake samu cikin wannan tsayuwa shine mi as-sahru shine kawai ya jima bai kwana ba ya zo ne kawai ya jima bai yi kwana ba ya tsaya ya bata lokacin shi wannan kadai yake samu a wajen Allah madaukakin sarki hadisi ne wanda Imam Ahmad ya rawaito shi kaga wannan abu ne mai tsoratarwa gare mu ya koyan uwa musulmi wajibi ne akan musulmai ya zamanto suna kokarin sanin yaya za su yi su amfana da wannan Ramadan kin idan ya shigo sannan kuma su ringa tambayar ma'abota ilimi malamai akan wannan mas'ala ta Ramadan me yasa saboda Allah madaukin sarki yake cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun duk wani abu da ya shige muku duhu kuka rasa gane me ake nufi a cikin addini baka san abu kaza baka san abu kaza ba to sai Allah ya kama ka mahuta yace fasalu ahla dhikri ku je ku tambayi ma'abuta wannan fannin malamai da suka san abin da ya shahi azumi da sauransu ka tambaye su in kuntum fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun in ya zamanto ku ba ku sani ba kenan duk abin da ya zamanto ya shige maka duhu ka je ka tambaya sai a yi sai a sanar da kai shi yasa anan akwai wani bawan Allah da ya zamanto yake tambaye wani malami yake cewa ai a musulunci an ce alkur'ani ya ambaci komi da komi da duk yanda ya kamata a yi abubuwa yace tabbas babu shakka sai ce to ina so ka gaya mini yaya karya mace take yin naƙuda yaya ake gane ta ɗauki me yake da suna ciki za ta ayu sai ce abu mai sauƙi sai ya jayo shi sai suka tai wajen mai kiwon kare sai ya ce mishi yaya karya ake gane kaza kaza sai ce ai in tai kaza tai kaza an gane kenan ta samu sai ce yo ai cikin alkur'ani zaka ce sai ce baka ji ba Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun alkur'ani ne Allah ya ce in ba ku san abu ba ku tambaye wanda suka sani to kaga alkur'ani ashe ya ba mu amsa shi yasa na kawo ka na tambaye wanda ya sani wannan kenan munasaba abin da ya kawo wannan ayar kenan to shi yasa ya mu ya koyan uwa musulmi ya zamanto muna kokarin bibiyar malamai mu san yaya hukumce hukumcen azumin nan yake shi zai sa mu samu azumi mai albarka abu na uku daga cikin abin da zai sanya mu zamanto mun fa'idantu da watan nan na Ramadan shine lizumtar masallaci abu mai wahala a wannan lokaci za ka ga mutum ya zo masallaci shira yake a yi sallah in aka tsawaita tuni ya damu a yi sallah ya koma ya koma saman gadon shi ya ci gaba da kwana ba ana so mutum ya ringa lizumtar masallaci domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha mafi soyuwar gidaje a duniya a wajen Allah gidajen da Allah ya fi so sune masajiduha masallaci duk wani masallaci a duniya to Allah ya fi son wannan wajen akan sauran wurare sannan kuma manzo Allah yake cewa wa abghadul biladi ila Allah aswaquha mafi kyamar gidaje a wajen Allah wanda gidajen da Allah ya fi kyama aswaquha sune kasuwa me yasa saboda a kasuwa za a yi komi da komi abubuwa da buska mata wannan hadisi ne da Imam Muslim ya rawaito shi yan uwa kenan mu sani cewa jira a masallaci zama a masallaci yana da fa'idodi masu yawa wa khasatan fi ramadan musamman a cikin wannan wata na ramadan ana so mutum ya ringa zama a cikin masallaci me yasa saboda zama a cikin masallaci yana gadar da abubuwa guda biyu a takaice abu na farko shine hifdhus siyam yana sa ka ka kiyaye azuminka ba za ka huta waje ba ka ga wani yana cin abinci ko wani abin sha mai daɗi har ma miyon ka ka ringa haɗa miyo ko wani abu makamancin haka in ka zauna a masallaci za ka yi mi za ka kiyaye mi azuminka shi yasa magabata na ƙwarai sun kasance idan ramadan ya shigo ba sa zama a ko ina sai a cikin masallaci shi yasa zaka tambaye su me yasa sai su ce ai nahfazu siyamana muna kiyaye azumin mu ne ba mu so azumin mu ya samu wasu abubuwa wanda zamu zo mu yi bayani akan wasu barayi da suke sace mana azumi ko ladan azumin mu daga karshe in Allah madaukin sarki ya ba mu iko to shi yasa suna cewa muna kiyaye azumin mu ne kamar yadda Sa'id bin Jubair ya kasance ya kasance idan ya sallar la'asar baya fita daga masallaci baya yi wa kowa magana har sai rana ta fada yana nan yana ta karatun alkur'ani yana ta azkar yana ta istighfari me yasa saboda yana so ya fa'idantu da wannan wata na ramadan shi yasa to mu kasance muna mi baya yawan maganganu abu na biyu daga cikin lazimtan masallaci abin da yake kawowa shine husulu ajri sala shine duk lokacin da mutum yake zaune a cikin masallaci to yana kaiwa zuwa ga samun ladan sallah kana zaune kai kana jiran sallah ne kana cikin masallaci kana zaune to kawai zaman nan da kake a cikin masallaci Allah madaukakin sarki ya ce ana rubuta maka ladan sallah ne da kai da mai sallah duka guda ne ladan da mai sallah yake samu shine kai ma kake samu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'iku suna mala'iku suna salati ga mutumin da yake zaune a cikin masallaci idan yayi sallah matukar yana zaune a wajen da yayi sallah malam yuhdith matakar kuma bai yi zance wanda yake baya da kyau ba kuma bai yi abin da ya shahi kari ba bai fitar da abubuwan da suka rore mishi arwalla ba mala'ikun mi suke cewa suna cewa Allahumma ighfir lahu ya Allah ka gafarta ma bawanka Allahumma arhamhu ya Allah kai ma bawanka rahama wace irin addu'a ce wannan wace irin falala ce wannan amma mutane ba ma kokarin yin wannan wala yazalu ahadukum fi salatin ma damati ma damati salatu tahbisuhu mutum ba zai kasance bai kasance yana cikin masallaci yana zaune ba face yana cikin sallah wannan da nasi daga manzo Allah sallallahu alaihi matukar sallah ta jira shi a cikin wannan masallacin anan nike jan hankalin mu shine zama a masallaci ba a ce shiga masallaci ai kwana ba zama a masallaci ba a ce a shiga cikin masallaci ana surutu ba a'a ka zauna cikin masallaci ba abin da kake a cikin masallaci sai azkar astaghfirullah subhanallah sai karatun alkur'ani ko kuma sai nafiloli da kake wannan shine ake magana domin kan wani ya ci abinci ya koshi ya shigo masallaci ya kunna fanka ya kunna AC ya kwanta ya sharara kwanan shi ya ce an ce wanda yake zaune a cikin masallaci kamar yana sallah ne a'a kai kwana kake a masallaci ba abin da ya kamata kake a cikin masallaci ba shi yasa zama a cikin masallaci ana nufin kana ibada a cikin wannan masallacin abu na hudu daga cikin abin da zai sa mu fa'idantu da watan Ramadan kin mu ƴan uwa shine alir irtibatu bil Qur'an shi yasa aka tambayi Imam Qayyim al-Qayyim Allah madauki Ibn al-Qayyim Allah madaukin sarki ya shi kanshi da rahma yake cewa Ramadan shi watan Ramadan huwa shahru tazkiyatun nufus yace wata ne na mi na tsarkake rayuka wata ne da mutane za su tsarkake rayukansu ta yaya za su tsarkake rayukansu sai yace mi bi qira'atil Qur'an abu na farko kenan kaga bai ce da shiga masallaci ai kwana ba yace saboda da yin karatun alkur'ani za su tsarkace zukatansu da kuma abin da ya shahi rayukansu wa zikir ya ce kuma da ambatan Allah bayan shi kuma ya ce wa ƙiyamin laili da tsayuwar dare kaga ko ina ce ake ƙiyamun laili ba a ce salatun laili ka gane cewa ƙiyam ana yin tsayuwa fa hadhihi salasatun yusannu tarkizu alaiha wa taf'iluha bi shaklin akbar wa'innan abubuwa guda uku shine abin da ya shahi karatun alkur'ani da abin da ya shahi ambatan Allah zikiri da abin da ya shahi ƙiyamun laili wannan abubuwa guda uku ya kamata a runga aikata su mutum ya ɗauke su da muhimmanci a cikin wannan wata na ramadan ba ma sai a wannan wata na ramadan ba amma a cikin wannan watan ana so mutum ya kama su da ƙarhi ya mai da hankali wajen yin wannan abubuwan me yasa saboda Allah maɗaukakin sarki yake cewa kuma mutum ya sanya lokacin shi ya ɓata lokacin shi cikin wa'annan abubuwan kan ce ya ɓata lokacin shi ya sanya lokacin shi cikin wannan abubuwan domin ba ɓata lokaci ne yayi ba domin Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa shi wannan alƙur'anin wa an sabkar da shi ne ma a cikin watan Ramadan shahru Ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadan Allah maɗaukin sarki yake cewa unzila fihi alquran a cikin shi ne Allah ya sabkar da alqurani in ka koma cikin suratul qadr ma Allah maɗaukin sarki yake da harko harko inna anzalnahu fi lailatul qadr a daren lailatul qadr muka sabkar da wannan alqurani kaga kenan wannan yake nuna cewa mutum ya zamanto yana karanta alqurani shi yasa magabata na kwarai sun kasance babu abin da suke shagaltuwa da shi suke ba shi lokaci mai yawa a cikin ramadan kamar karatun alkur'ani me yasa saboda su sun san abin da yake ni shi yasa daga cikinsu akwai wanda yake yin kullum a cikin wuni sai ya safki alkur'ani kamar Uthman radiyallahu ta'ala anhu sai na Uthman bin Affan kullum sai ya safki alkur'ani a kullum in watan ramadan ya shigo kuma tare da cewa ma'an shiga ma'an shigalihi bil khilafa tare da cewa shine shugaba a lokacin akwai hukumce hukumce akwai shari'a akwai kaza akwai kaza amma duk da haka sai ya sabki alqur'ani a kullum wasu daga cikin su sun kasance duk kwana uku sai sun sabki alqur'ani kamar qatada radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukin sarki ya kara yarda da su duk kwana uku shi ma sai ya sai ya sabki alqur'ani a cikin watan ramadan to ya ku yan uwa da ni da ku yaya ne halin mu zai kasance a cikin alkur'ani game da a cikin watan ramadan game da alkur'ani wani shi alkur'ani shi wa shi da alkur'ani kawai ya zamanto a ya zo masallaci ne ya ji liman yana karatu in ma ya zo bai rasa ya rasa raka'a ta farko da ta biyu babu ruwan shi da karatun alkur'ani to ina kuma mutum wai yana so ya samu ci gaba a rayuwar shi maganar Allah madaukakin sarki ka yi nisa da ita ka nisanta kanka da ita kuma wai kana tunanin ka samu rayuwa mai kyau ka je ka kama maganganu na turawa waɗanda suke kattan kaddara waɗanda suke yan luwaɗi ka kama maganganu su kai ne rfi kai ne wacece kai ne wacece amma ba ka iya sanya alkur'ani ka saurara wannan wace irin asara ce za ka mutum wallahi ko a ramadan ba ya iya sauraron alkur'ani wannan alama ce da take nuna zuciyar mutum akwai matsala akwai rashin lafiya a ciki to shi yasa ƴan uwa ya kamata mu mai da hankali kwarai da gaske wajen karatun alkur'ani a cikin wannan wata domin shi zai sanya mu zamanto azumin watan ramadan mun zamanto mun fa'idantu da shi abu na biyar na karshe daga cikin abin da na kusan karshe daga cikin abin da ya kamata mu sani ko kuma daga cikin abin da za su taimaka mana mu samu ramadan mai kyau shine adamul ikthari min at-ta'am fi waqti fi waqti al-iftar shine kada ka zamanto ka zo wajen shan ruwa ka cika cikin kafafun me yasa saboda duk lokacin da ciki ya cika to ba a ibada mai kyau kai ka san in ka sha ruwa mai kyau baka iya zuwa kai asham ko tahajjudi ko qiyamul layl bai yiwa saboda gani zaka yi cikin ka yana ciwo ko na abu makamancin haka shi yasa yana da kyau mutum ya tsaya ya takaita wajen cin abinci saboda ya samu ƙarhin jiki kuma ya samu ƙwarin gwiwar da zai je ya yi ibada ya ambaci Allah kuma ya yi sallar tarawihi sallar tahajjudi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa in ma ya kasance dole sai mutum ya ci abincin da yawa to ya zamanto ya cika cikin shi ya raba cikin shi guda uku thuluthun yace sulusi na harko shine yanciyar kashi ɗaya cikin uku ka sanya abinci kashi na biyu kenan ɗaya cikin uku na biyu shi kuma manzalla ya ce ka sha ruwa ɗaya na uku sauran ya ce ka bar ma iska saboda lumwashi da sauransu amma mu za ka kashi biyu ko kashi biyu da rabi cikin uku shine za mu kwarara abinci mu sanya ruwa shi babu ma wajen iska iskar da za mu samu kaga shi yasa dole ibada ta yi mana ta yi mana wahala wallahi duk lokacin da mutum yake cin abinci kaɗan ba a ce kakkace ba a'a yayin da za ka ta yi ka yi ibada kakka cika cikinka ka ci abinci kaɗan wanda zai sa ka yi ibada mai kyau in ka ƙare kuma in ka dawo in kana so ka ita cin da abin da kake so shi yasa aka tambayi al'imamu ahmad rahimahullahu ta'ala aka ce mishi shin wai mutum zai iya samun nutsuwa a cikin sallah tare da cewa cikin shi ya cika ya ce haina haza la yakunu abadan ya ce baya taba kasancewa hakan ciki ya cika kuma ka samu nutsuwa a cikin sallah ya ce baya yiwa shi yasa duk wanda yake so ya samu nutsuwa a cikin ibadar shi sannan kuma ya zamanto ya fa'idantu da watan ramadan to ya zamanto yana takaitawa wajen cin abinci shi yasa wani mai fada yake cewa iklil ta'amaka kai tahza bihi sahara in shi'ita ya sahibi an tablugha al-kamula yake cewa ka takaita cin abinci domin ka samu me yake da suna domin ka samu ka samu abu mai kyau ka samu nutsuwa in kana so ya kai dan uwana dan ka amfana da shi in shi'ita ya sahibi an tabluwa al-kamula in kana so ka isar da abin da yake na kamala in kana so ka zamanto ka isar da abu na kamala ma'ana in kana so ka yi abin kirki to kakka zamanto ka cika mi ka cika cikin ka domin in ka in ka cika cikin ka ba za ka aikata komi ba ya ku ƴan uwa musulmi abin da nace za ambata mana shine abin da ya shafi wasu abubuwa da suke mana sata a cikin watan Ramadan anan idan aka ce barawo mutane suna tada hankalinsu akan barawon da zai zo ya sace musu portable ko ya sace moto ko ya sace mota ko na makamanta ko kuɗi wannan idan ya sace maka shi in baka yaye mishi ba a ranar tashi alkiyama ladan shi za a ɗauko a baka in kuma ba shi da lada zunubin ka za a ɗauka a ƙara mishi kaga kenan kai in ya maka wannan satan ma kai ya ƙara ka gaba ne to akwai su kuma barayi a cikin watan ramadan wanda su wa'innan satar da suke mana suna sa mu mu yi asarar duniya ne ko mu yi asarar lahira wasu barayi ne guda takwas ya kamata mu yi hankali da su barawo na harko daga ciki ne tele ta yaya tele ta zamanto barauniya da take sace mana me yasa saboda barauniya ce mai hadari tana bata azumin mutane ta ina take bata azumin mutane ta yanda mutane suke mai da hankalinsu ta bangaren seri-seri da ake sanyawa da wasu shirye-shirye da ake sanyawa wanda ba su da aikin komi sai bata lokaci da kuma hallaka dan adam suna rage lada ko buskai sun bata maka azumi ba sai sun rage maka lada me yasa saboda zaka ga abin da bai kamata a ciki ba zaka ga tsiraicin wanda bai kamata ka gani a ciki ba zaka ga wani abu makamancin haka wanda bai kamata ba kuma zaka bata lokacin ka shi yasa wallahi ayi hankali da wannan tele zaka ga mutum baya da aiki da in ya hito daga cikin ɗakin shi kawai sallah an kira sallah ne ko an tada sallah ya to masallaci ya koma ya sa seri ya ci gaba ashivin kat baya da aiki sai kallon seri wai wai sai ka tambaye mutum sai ya ce wai muna muna rage dare ne subhanallah sai a hankali to wannan barawo na horke kenan na biyu shine abin da ya shi al-aswaq kasuwanni ta yaya kasuwa take sace mana abubuwa a cikin watan ramadan shine kasuwa tana sace mana lokacinmu da kuma dukiyarmu cikin sauƙi za ka ga lokacinka ya ta yi a banza kai baka samu abin da kake so a kasuwar ba ko kuma baka samu yadda kake son ba sannan kuma watakila an buga maka ka ɓata kuɗinka kuma ka ɓata lokacinka shi yasa wallahi mu hattara da wa'annan me yasa musamman at-tasawwuqu bila hadafin musamman kasuwancin da babu wani hadafi babu wani abin babu wani hadafi a cikin wannan kasuwancin kawai kara zube mutum ya tayi kasuwa bai ma san abin da zai ta yi ba face bata lokaci kawai da sauransu wannan abu na biyu kenan ya kamata mu yi hankali da wannan barawo barawo na uku shine asaru shine cika ciki kamar yadda muka ambata mutum ya zama a afon asaru shine mutum ya zama to ya jima bai kwana ba ta yaya mutum yake zaman to ya jima bai kwana ba shine ta kallon seri wani iya nan ya yi tanadin seri-seri guda bakwai ko guda goma wanda wai sai ramadan ya shigo ya yi programon su tun daga rana kaza zuwa ta kaza zai kalli daidai sezon kaza ko episode kaza daga rana kaza zuwa rana kaza sai ya bata lokacin shi da daddare ya bata awa uku awa hudu yana kallon wa'annan abubuwan kuma sai da saye kuma ya zamanto yana jin kwana bai yi abin da ya kamata ba shi yasa wannan iya daga cikin barayi masu haɗari me yasa domin yana sace mana lokaci mai muhimmanci wani lokaci cikin dare domin cikin wannan daren a wannan lokacin ne Allah maɗaukakin sarki in sulusul akhir ya kai kashi uku ɗayan uku na dare ya kai Allah yake sabkowa yana cewa ina mai nema ya zo ya nema mu bashi mu ne masu duniya mu muke da komi mi kake so zo ka tambaya a baka amma ka je kana kwana ko kuma ka je kana kallon sirri kaga sai a hankali abu na hudu shine wanda ya keɓanci mata su kuma shine al-matbakh shine cuisine wajen daho abinci zaka ga mata suna ɓata lokaci a cikin wannan waje yana iya zaman ya kasance fa'ida ne domin aka abinci mai kyau kala-kala da sauransu amma wallahi akwai matan da yana hallaka su yana sanya su su kai zuwa ga abin da bai kamata ba domin za su bata lokacinsu ne su abincin bai yi sauri yayi ba sun bata lokacinsu ba su kawo abin a lokaci ba kuma ba su yi wata ibada ba kaga an shiga uku kenan sun bata lokaci shi yasa ayi hankali ba a ce ka ayi abinci ba a'a a tsaya a yi abinci amma kuma a zamanto ana kimantawa ana sanya lokaci inda ya kamata abu na biyar barawo na biyar shine alhafi shine waya portable wannan salula ta yaya ta yanda mutane suna yin abin da ya sha suna ɗaukar lokaci mai tsayo mai tsawo suna magana a salula whatsapp twitter instagram facebook da sauran messenger za ka ga mutum baya da komi abu kaɗan a danna vocal assalamu to ku yi to a fafata kaza kaza da sauransu ina kake zancen fafatawa ga alkur'ani a gabanka a cikin watan ramadan saka wa mutane sun yadu suna ta maganganu wanda bai kamata ba ta yaya musamman cikin gurfofi musamman kuma mata zaka ga ana ta gulma a ciki an taɓo wace an yi hiran wane an yi hiran wane gulma da an namimanci da abin da ya shayi kace na ce wane ya ce kaza buku shi ma labarin an ce kaza wallahi kaza aka ce kaza kaza da sauransu abubuwa wanda ba su da kan gado don nan kuma ana yada sirrukan mutane musamman a wannan lokaci shi yasa yana bata azumi wannan sannan kuma yana shagaltar da mutane game da su yi amfani da lokacinsu cikin abin da ya shahi ibadar Allah maɗaukakin sarki abu na shida shine albukhul rowa ga masu kuɗi ga kuma inda suke da 'yan abin alshihu za ka ga suna ƙoƙari suna rowa a cikin wannan wata na ramadan to wannan rowa tana hana ka tana haramta maka samun ladan sadaka musamman kuma sadakar ramadan cikin watan ramadan domin sadaka Allah maɗaukakin sarki manzo Allah sa sama yake cewa sadakan nan tana kare mutum daga shiga wuta amma sai kaga mutum yana tunanin ko in ya bada kaza kaza da sauransu Allah kare mu shi yasa ƴan uwa wallahi tallahi mu zamanto mun yi abin da ya kamata a cikin watan Ramadan abu na bakwai na kusan na ƙarshe shine fada wuraren zama wanda ba a ambatan Allah a ciki wanda wannan zaka maza samari sun yi afkuwa cikin wannan zaka ga an zauna tun da sahe karhe sha ɗaya ko sha biyu an yi to ana ta surutu ana ta surutan banza ba a yi abin da ya kamata ba za ka iske ko su ba layi ba a ce ba a cikin wannan zaman kuma an ɓata awa shida kawai surutu ake ai balo kaza ko kuma film kaza ko seri kaza ko kaza kaza mafi ya kamata mu yi wannan mu yi hankali da irin wannan wannan yana kasancewa asara a ranar tashi alkiyama ga dan adam domin manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wuraren da mutum ba zai taba zama a waje bai ambaci Allah a wajen ba bai yi salati ga manzo Allah sa san a wajen ba face sai ya kasance mishi hasratun yawmal qiyama ranar tashi alqiyama sai mutum yayi nadama yayi da na sani ya zama to mishi asara ya bata lokaci a cikin wannan abu na ƙarshe na takwas daga cikin barayin nan guda takwas shine wanda yafi kowanne girma shine ne wasa'ilut tawasul ijtima'i shine ne wasailul i'lam kafafen yada labarai rezo sosiyo rezo sosiyo za ka ga mutane suna ɓata lokaci whatsapp instagram mutum tiktok cikin tiktok sai ya awa biyu awa uku bai ma zan yayi ba zai zamanto ya amfane ka idan kai abin da ya dace a ciki in ka saurari wa'azi ko kuma kai umarni da kyakkyawan aiki misali ka tura wani hadisi cikin wani group ko kuma cikin wani page ko wani amma kamanci haka kai bayani wannan ya amfane ka amma kuma zai zamanto maka asara ne idan baka yi wannan ba za ka yi mutum baya da aiki a cikin wannan wuraren sai kawai ya saurari kace na ce ya saurari ya kalli balo ya kalli wane ne ya kalli wane ne ya saurari kaza kaza ba wani abin da zai amfane shi a ranar tashi alkiyama shi yasa ya ku yan uwa wa'annan abubuwa guda takwas wallahi tallahi mu kiyaye domin suna sace mana lokaci ne kwarai da gaske abin da yasa nace sun yi wa'incan barayin hadari shine a duniya za su hana ka ka amfana da lokacinka wanda a ranar tashin alkiyama manzo Allah sa sun yake cewa la tazalu qadama ibn adama kafafun dan adam ba za su gushe ba a ranar tashi alkiyama a gaban Allah sai an tambaye shi akan abubuwa guda biyar daga ciki Allah ya ce sai an tambaye shi akan lokacin shi akan damar da Allah ya baka ina ka sanya wannan damar to ina mun zo mu kuma muna ta bata lokaci sun zo sun sace mana lokutan mu wanda zai zamanto mana asara shi yasa ya ya ku yan uwa musulmi ba za mu taba ba za mu taba amfanuwa da watan Ramadan ba kuma abu na karshe sai mun zamanto mun hana ranmu mun hana zuciyarmu abin da take so sai mun yi hakuri akan yi ma Allah biyayya sai mun yi hakuri akan barin saba ma Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda ya ɗagawa ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira to wuta ita ce makomashi fa innal jahima hiyal ma'wa wuta ita ce makomashi duk wanda kuma ya zamanto ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin shi wa nahan nafsa anil hawa kuma ya hana zuciyar shi ya hana ran shi duk abin da take so to wannan kuma Allah maɗaukin sarki ya ce fa innal jannata hiya ma'awa aljanna ita ce makoma wannan bawan Allah shi yasa ya ku uwa musulmi sai mun zamanto muna muna hana rayukanmu muna hana zukatanmu san abin da take so domin manzo Allah sa yake cewa hushibatin naru bishahawat an kewaye wuta da abin da zuciya take so duk wani abin da zuciya take so zaka ga karshe zai kai ka zuwa ga wuta ne wa hushibatil jannatu bil makare ko bil munkarat an kewaye aljanna kuma da abin da zuciya ba ta so shi yasa dole sai an yi haƙuri sai an tauye an hana zuciya aikata abin da take so sai a samu abin da ya kamata wannan shine abu na ƙarshe muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya gwada mana wannan azumi na Ramadan Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon azumtar shi Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon amfanuwa da wannan Ramadan kin namu yanda ya kamata Allah maɗaukin sarki sannan kuma ya taimake mu cikin abin da ya shahi ah, yin abin da ya kamata a cikin wannan watan na Ramadan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa abin da mutum zai ringa yi shine Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ka ringa roƙon Allah ya Allah ka taimake ni ka taimake ni akan ambatanka ka sa in ringa ambatanka wa shukrika da kuma gode maka akan ni'imomin da ka mini wa husni ibadatika sannan kuma ya Allah ka taimake ni akan yi maka ibada mai kyau kyakkyawar ibada Allah madaukin sarki ya taimake mu Allah madaukin sarki ya sa kada mu yi asarar Ramadan Allah madaukin sarki ya gafarta mana ya gafarta ma iyayen mu da malaman mu da malaman mu gaba daya Allah madaukin sarki marasa lafiya waɗanda suke asibiti da waɗanda suke gida a kwance Allah madaukin sarki ya ba su lafiya gaba daya mu kuma da muke da lafiya Allah madaukin sarki ya ƙara mana lafiya sannan kuma ya sa mu sanya lafiyar mu cikin abin da zai amfane mu duniya da lahira Allah madaukin sarki ya nuna mana Ramadan ya ba mu ikon yin azumin shi da tsayuwa a cikin shi da yin sadaka a cikin shi da yin duk wasu abubuwa na gari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fa qumu ila salatikum yarhamukumullah